من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوز ga watan biyar shekara hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na da dubu shekara 1440 wanda ya daidai da sha biyar ga watan daya shekara ta 2019 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir da ke cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin ihya'us sunnah wa ikhmadul bid'a littafi ne wallafar Sheikh Uthman dan Podio rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 50 na 60 daidai a darasin mu na 59 darasin da ya gabata mun shiga babi na 22 a cikin wannan littafi wanda a cikin sa malam yayi mana bayani game da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan rantsuwa da kuma bakance ya ce sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a kan rantsuwa da bakance shine duk wanda zai yi rantsuwa ko zai yi bakance to ya yi koyi da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi sannan yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kada mutum ya kuskura ya yi rantsuwa da wani sai da Allah hadithin bukhari ya tabbatar da haka inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa masa yadda umar ya ce la ta halifu ala inna Allah yanhakum an ta halifu bi aba'ikum wa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut lokacin da yaji sayyidina Umar yana rantsuwa da mahaifinsa ko iyayensa yace to Allah ya hana in mutum zai yi rantsuwa ya yi rantsuwa da iyaye duk darajar mai daraja ba a yin rantsuwa da shi sai Allah madaukakin sarki sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sunnarsa ta gudana akan yakan ajiye ya yi kafarar rantsuwa idan ya yi rantsuwa kuma ya ga ya yi abin da ya yi rantsuwar ba zai yin ba shi ya fi zama alkhairi to sai ya yi abin kuma sai ya yi rantsuwa a ya yi kafara kai kamar yadda hadithin abdurrahman bin samura ainihin wato ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya yi rantsuwa akan wani abu sai ya ga wato abin da ya yi rantsuwar ba shi ya fi alkhairi ba to sai ya kafarar rantsuwar tasa sai ya aikata abin da shi ya fi alkhairi don haka wannan shine koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya yi rantsuwa ya ce ɗansa ya daina ba shi abinci ko kuma ya kori ɗansa daga gidansa ya yi rantsuwa sai kuma daga baya aka yi masa nasiha aka ja hankalinsa aka ce to ai kuma kai haka ka sake baza ma shi zamansa tare da kai yana kallon ka kana yi man faɗa kana mar addu'a zai fi zama alkhairi to sai ka ce ba za ka ce ka riga ka rantsi ba sai kai kafarar rantsuwarka sai kuma a dawo da yaro a ci gaba da tarbiya sannan adamul hinfi fiha idza wajada al-istithna sannan in mutun yayi togaciya a rantsuwa to ba shi ba kafara annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ainihin duk wanda yayi rantsuwa in ya ce insha Allah to koda bai samu cika wannan rantsuwa ta sababa ba zai yi kafara ba amma idan mutun ya rantse bai ce insha Allahu ba kuma sai bai aikata abun ba to kafara ta hau kansa kamar yadda annabi Sulaiman alaihi salam wato ya yi rantsuwa cewa sai ya kusanci iyalansa guda casa'in matansa casa'in ya ce sai ya kusance su kuma ainihin wato sai sun samu ciki sun haihu sun haifi 'ya'yan da za su je jihadi fi sabilillah bai ce insha Allahu ba don haka Allah maɗaukakin sarki dan ya ainihin wato gaya masa cewa ko ya nuna masa cewa komai sai in Allah ya ga dama yake yiwuwa sai ya zamanto wannan rantsuwa ta bata samu ainihin wato cikawa ba domin abin da ya rantsuwar a kai bai samu ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace da yayi kaffa da yayi istithna'i ma'ana da yace insha Allah lam yahnath da ba zai yi kafara ba an fahimta sannan game da ainihin wato bakance shi kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta gudana akan cika alkawarin da mutum ya yi wa Allah na da'a da kuma rashin cika bakance in ya zama na saban Allah ne kar mutum ya ce ya riga ya alkawari ana yin alkawari wa aikin alkhairi a cika amma an mutum ya yi alkawarin zai saba wa Allah to sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce kada ya saba wa Allah din kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadithin Aisha Allah ya ƙara mata yadda man nazara an yuti Allah falyuti'uhu wa man nazara an ya'siyahu fala ya'si duk wanda yayi bakance ya ci alwashin zai ba Allah to ya bi shi wanda kuma ya ci alwashin zai saba wa Allah to kada ya saba masa sannan daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama game da bakance ko alwashi manzan Allah ya karhanta yin alwashi wanda mutum ya ɗamfara shi ko ya rataya shi da wata biyan bukata ya ce idan Allah ya ba wa mahaifina lafiya ni kuma zan yi azumi guda uku to wannan makaruhi ne irin yin wannan amma ka ce na yi wa Allah alkawari zan yi azumi gobe to wannan babu laifi amma ka rataye wannan bakancen naka da wani wata bukata taka a wajen Allah ka ce sai in wannan bukata ta cika sannan kai ma za ka yi wannan alkawari da kai na yi wa Allah da'a to wannan shi ma alwashi ne wanda yake makaruhi yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a game da alwashi ko bakance adamu luzumihi fi ma la yamliku insan wato in mutum yayi alwashin abin da baya mallaka to ba lazimi bane sai ya cika wannan alwashin wa ma laysa bi qurbatin haka duk wanda yayi alwashin abin da ba biyayya bane ga Allah to shi ma ba lalle sai ya cika wannan alwashin ba sai aka ba mu labarin wani hadisi na Abu Isra'ila wani mutum ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a tsaye a cikin rana baya magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne wancan aka ce Abu Isra'ila ne yayi alwashi wa Allah madaukakin sarki cewa yau a tsaye zai wuni ba zai zauna ba sannan a rana zai wuni ba zai shiga inuwa ba sannan ba zai yi wa kowa magana ba sannan azumi yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce o'o abu isra'ila kenan to ku gaya masa ya shigo inuwa ya samu guri ya zauna ya wa mutane magana amma ya ci gaba da azumin sa azumin shine da'a an fahimta amma kadan ka ce kayi wa Allah alƙawarin a tsaye zaka wuni to wannan tsaye wato wuni a tsaye ibada ne eh ko kuma ka ce kai kayi wa Allah alƙawarin yau ba za ka shiga inuwa ba a rana za ka wuni har sai ta faɗi ana kawo halar da kanka ka ba kanka punishment kawai amma ba wani lada da za ka samu wannan ba da'a bane ko kuma ka ce kaya alkawarin yau ba wanda za ka yi wa magana inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallima alyawma insiya to kai ba na na maryam ba ba komai ba kai ka ce wai ba za ka yi magana ba to kaga rashin yawan mutane magana laifi ne ma wani zai ma sallama ka yayi gum a ce baka ji ana sallama maka ai nayi to kaga wanda za ka yi wa bayani shi ma shiru za ka yi masa to kaga za ka saba wa Allah ba wajen yin shiru din an fahimta Allah ya samu dace qala al-muallif rahimahullahu ta'ala mawallafin littafi malam Sheikh Dan Fodio yake cewa al-bid'u fil aymani wan nuzur wato bid'o'i da mutane suka kirkiro a babin rantsuwa hatta rantsuwa sai da shedan ya kai mutane ya baro a rantsuwan ma ya kiya basu su bi shari'a ya kiya bar su su bi annabi sallallahu alaihi wasallam a babin rantsuwa mutum sai ta karkare ya rantsuwar da annabi ya hana irinta kuma musulmi ne to za mu ji irin wa'anne irin bidu'o'i ne shaidan ya lakana wa mutane suke yi game da rantsuwa sannan kuma gaba da bakance wani irin alwashi ne na shaidan na bid'a wanda ba na sunna ba wa amma ma ahdathahu an-nasu fi hadha al-bab malam yace game da abin da mutane suka kirkira a wannan babi allazi huwa babul aymani wan nuzur wanda shine babun al aymani rantsuwa wan nuzuri da bakance fa min zalika na daga irin waɗannan bid'o'in fil yamini a rantsuwa al halifu bin nabiyyi wal ka'abati wa nahwi zalika dan podiyo yace rantsuwa da annabi ko rantsuwa da ka'aba da makamantan haka mutum yace na rantse da manzon Allah wannan rantsuwa ce ta bida ko ka ce na rantse da ɗakin ka'aba hadda ma na rantse da binta 'yan ma'aikin Allah duk wannan rantsuwa ne irin wanda suke na bida an fahimta ballantana kuma irin su kwaron kwatsa dubu wannan dama maguzanci ne an fahimta irin su aradu tarnatsa wannan gaga dawa duk ina ganin tun kafin zuwa musulunci ƙasa hausa ake irin wannan an fahimta to kwaran kwatsa ko miliyan kai ina ruwan wani da ita ba kai abin da ake so ba an fahimta da haka kenan yin rantsuwa kaga dai babu wani mahaluki wanda ya kai daraja da martaba da matsayi da girma irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ko shi ba shi da haƙƙin karantsa da sunansa shi da kansa ya ce duk wanda zai yi rantsuwa ko ya rantse da Allah ko kuma rantsuwa ai ba dole ba ce kai shiru mana man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut yace duk wanda zai rantsuwa to ko dai ya rantse da sunan Allah ka'ida kenan ko kuma ya shiru amma shi Allah yana da dama ya rantse da duk abin da ya ga dama Allah duk abin da ya ga dama cikin halittarsa zai iya rantsuwa da shi shi yasa an ka koma cikin alkur'ani za ga Allah ya rantsuwa da abubuwa da yawa wa shamsi wa duhaha wal kamari idza talaha wajen abubuwa guda takwas Allah ta'ala di ya rantsuwa da su kuma halittarsa ne ababan halitta ne wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wannan duk rantsuwa ce irin su wattini waz zaitun wa turi sinin wa hadal baladul amin din rantsuwa ce an fahimta Allah yana da damar ya rantsuwa wa tur wa kitabin mastur fi wannan din rantsarantsa ne wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum ma gawa rantsuwa ce Allah yayi rantsuwa da taurari yayi rantsuwa da rana yayi rantsuwa da ainihin yini yayi rantsuwa da hantsi yayi rantsuwa da wasu halittu irin su attin baure azzaitun ya yi rantsuwa da itaciyar zaitun ya yi rantsuwa da duwatsu ma ya ce wa ɗuri sinin ya yi rantsuwa da garin maka ya ce wa hadal baladil amin din rantsuwa ce Allah yana da damar ya rantse da duk abin da ya ga dama amma ni da kai ba mu da hurumin mu rantse da wani sai da Allah duk wanda ka rantse da shi kuma ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ba da Allah ka rantse ba shi yasa shehu usman dan fodiyo yake cewa daga cikin bid'o'in da zaka dinga jin ya ta kama bakin mutane rau suna yin ta shine rantsuwa da annabi alhalifu bin nabi rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yace ya rantse da ma'aikin Allah ko ya rantse da manzon Allah ko ya rantse da annabi yace wal ka'abati ko kuma mutum yace ya rantse da dakin ka'aba har wani abun nan na rasa inda aka samu wannan combination din na rantse da zati da ka'aba menene zatin ka'aba duk ga ta mun sani wani zatin zatin na ka'aba yake nufi ko wani zatin ne da ba amma ya rantse da zati da ka'aba an fahimta to kaga ba za ka yi rantsuwa da wannan ba ba za ka ce ka rantse da ainihin wato duk girman abu da kimarsa kaga da a ɗakuna babu kamar ɗakin Allah to ba a rantsuwa da shi ba a rantsuwa da shi wa huwa bid'atun muharramatun shehu Uthman dan fodiyo yace rantsuwa da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rantsuwa da Ka'aba rantsuwa da dukan wani abu mai daraja mai kima bid'a ce kuma bid'ar karka dauka ai kankanuwa bid'a ce muharrama wa huwa al-mashhur wannan shine zancen da yafi shahara a wajen malamai aw makruhatun ko kuma bid'a ce a bar kyama bai dace ba musulmi ya dinga yin irin wannan bid'ar a babin rantsuwa وفي شرح المفيدة يازو cikin sharhin mufida wala yajuzu al-halifu bi ghairi Allah baya halatta mutun ya rantse da wani Allah aw sifatihi ko sifofinsa ba za ka rantse da wani Allah ba ba za ka rantse da sifar wani Allah ba amma kana iya yin rantsuwa da Allah kana iya rantsuwa da sifofin Allah wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa wannan din rantsuwa ce wa rabbil ka'aba wa rabbi muhammad wa rabbi ibrahim wannan din rantsuwa ce na rantse da ubangijin ka'aba wannan yayi ka raba ka'abar zuwa ga ubangiji ka rantse wannan ba komai amma ita karan kanta ka'abar ba ta da hurumin da za a yi rantsuwa da ita ita kadai amma ubangijin da ya halice ta za a iya rantsuwa da shi wannan yana daga cikin wa muqallibal qulubi rantsuwa ce na rantse da wanda yake jujjuya zuciya shine Allah wannan ma rantsuwa ce ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam wa muqallibal qulubi yana yi wa rabbil ka'aba wa rabbi muhammad duk wannan ya halatta an fahimta duk wayannan zaka iya yin wannan rantsuwar ko kuma ka rantse da sufar Allah an fahimta ka ce na rantse da rahamar Allah wannan yayi rahama sufa ce daga cikin sufofin Allah na rantse da daidaitar ubangiji a al'arshi yayi yayi na rantse da daidaitar ubangiji a al'arshi yayi rantsuwa da wata sufa cikin sufofin Allah ya halatta qala fi tawdih ya fada a cikin littafin tawdih yace wal azharu tahrim zancen da ya fi fitowa baro-baro a wajen malamai a taharimu haramcin yin rantsuwa da dukkan wani mahaluki ba Allah ba dukkan wani mahaluki da ka rantse da shi ka yi bida inda ba da Allah ka rantse ba lima fil muwatta'i was sahihain saboda hadithin da yazo cikin muwatta ta Imam Malik da kuma hadisin Bukhari da Muslim an Umar radiyallahu anhu qala daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum lallai ku sani Allah maɗaukakin sarki ya hane ku ya tsawace ku da in za ku yi rantsuwa ku dinga rantsuwa da sunan iyayenku kamar yadda muka faɗa satin da ya wuce in ka je wajen sakwata ma har da rawanin sarkin musulmi da ana rantsuwa da shi na rantse da nana uwar daje har ita ana rantsuwa da ita eh nana uwar daje ana rantsuwa da ita su shehu usman dan fojo wannan dama ai ai wannan dama shakun duke ne an bayyanta duk ba daidai ba ne amma alhamdulillah da yake ana ta karatu za ga mutane ana ta fahimtar addini kaɗan-kaɗan za ga abubuwa suna ta ja baya suna ta ja baya wannan za ka ga tintini ma har a ƙauyuka wasu ƙauyukan da ake karatu suka za ga duk wasu abubuwan ba a yi saboda babbar masifa shi ne rashin karatu in dai ba a ilmantar da mutane to an shiga cikin masifa an fahimta saboda kaga jahilci da kake kallon sa ba karamin aibu ba ne ba karamin aibu ba ne shi sa wani malamin mai ce idan jahili ya gawurta sai ya zama ladan shi sa a wancan lokutan yanzu ne ake samun ladanai da sun koyi ladancin sun iya ladancin za ka ji harufan suna fita daidai amma da yake cewa in jahili ya gawurta to sai ya zama ladan kawai sai dinga kiran sallah kaga sai yanda hali yayi kuma ba ku isa ku ce abin nan kuma ya kakkama lasifika kuma ba wanda ya isa ya kiran sallah sai shi ga wurta ke na yi Allah ya kiyaye wali malikin wa muslim haka imam malik ya ruwaito hadithi da imam muslim wa man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut manzo Allah ya ce duk wanda zai yi rantsuwa in dai rantsuwa zaka yi to ko ka rantse da Allah ko kai shiru wa min zalika fil yamin na daga cikin bid'a a rantsuwa almubadaratu ila kaffaratiha wato rige-rige wajen yin kaffarar rantsuwar bi siyami thalathati ayyamin azumin kwana uku ma alqudrati ala tahrir raqaba tare da cewa mutum yana da ikon da zai yanta baiwa aw ala kiswati asharati masakin ko me yana da halin da zai dinka wa miskinai tufafi su su goma au ala it'amihim ko kuma yana da dama da ikon da zai ciyar da miskinai guda goma kawai sai ya bige da azumi wannan ma bid'a ne kuma za ka ga yawanci azumi ya kafi galibi za ka ga rantsuwa kafi da masu wada duk wanda ya rantsuwa ya kafara ta kama shi azumi zai ba daidai bane kuma azumi ce akai sai ba za ka iya waɗancan ba an fahimta kafaratu aymanikum kafa menene ya ayyuhal ladina amanu abin nan eh abin nan abin nan ayan nan ta kafara ko ya ayyuhal ladina amanu ne la yu'akhidhukum Allahu yawma mumtaz la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fa kafaratuhu إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فمن لم يجد أما mutane ya aka yaka shi sa dan fodo yace bid'a ne ka tafi azumi bayan Allah ya sai in baka samu wancan ba farko ma me aka fara magana fa kaffaratu it'amu asharati masakin ka tara miskinai guda goma kace wallahi bazan yi ba kuma sai kai baka ce insha Allah ba kawai sai kuma kai abin kafara ta hau kanka to ya za ka yi kafarar ka tara miskinai guda goma ko almajirai guda goma ka ciyar da su abinci idamu asharatu masakina min awsadu ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw zabi na biyu aw kiswatuhum ko ka je da su wajen tela ya auna su duka musu dinki aw tahriru raqaba ko kuma ka yanta baiwa sai Allah ya ce faman lam yajid wanda bai samu ba fasiyamu talatati ayyam sai azumin kwana uku to mutum yayi maza maza da kafara ta kama shi ya fara yin azumi tare da cewa yana da ikon da zai ciyar da miskinai ko ya dinka musu kaya ko ya yanta baiwa shehu Usman dan fodiyo ya ce ita ma bid'a ce wannan wa huwa bid'atun bid'a ce muharramatun kuma bid'ar muharrama ce ijma'an malamai sun ijma'i akan haka li'anna Allah ta'ala domin ubangiji ta'ala lam ya'mur bi siyami thalathati ayyam bai yi umarni da ayi azumin kwana uku ba fi kafaratil yamini a kafarar rantsuwa illa ba'da al'ajizi an hadhihi al'umuri thalatha sai idan mutum ya gaza ya kasa yin waɗancan al'amuran guda uku ba shi da iko ga shi ya yi rantsuwa kuma bai ce insha Allah ba kafara ta kama shi kuma Allah ya sani cewa ba shi da abincin da zai ci da biskinai guda goma ba shi da kuɗin da zai ɗinka musu kaya yanzu kuma in yanzu ne ma babu baiwar da zai yanta kuma ba ba shi da kuɗin yanta baiwar to yanzu shi sai ya azumin kwana uku shi can an fahimta wa min zalikan nazarul mukarrar yana daga cikin bid'a mutum yayi alwashin almukarrar wata ibada mai maimaituwa wa huwa bid'atun makaruha wannan ita ma bid'a ce makaruhiya wa fi muktasar khalil ya zo cikin littafin nan na muktasar khalil wa kuriha al-mukarraru an karhanta bakance ko alwashi al-mukarraru wanda yake maimaituwa duk ran kaza zan yi kaza duk ran kaza in ta zagayo zan yi kaza kamar yadda zai ba mu misali duk ranar alhamis sai na yi azumi na yi wa Allah alkawarin duk ran alhamis sai na yi azumi wannan bid'a ce kawai ka bar kofa a buɗe ba wajibi bane azumin litinin da alhamis ran da kaga kana da iko ka yi ran da baka da iko kana da yalwa baka shiga cikin kunci da takura ba Allah bai matsa ma ba amma fan kai alƙawari sai ka yi amma kuma ba a so inda ce ka ran alhamis din nan mai zuwa Allah ya sa muna raye na yi wa Allah alƙawarin zan yi azumi wannan yayi amma ka ce dirran litinin ko dirran alhamis ko dirran juma'a sai na dafa abinci na raba sadaka na yi wa Allah wannan alƙawarin to gara ka bashi kofa buɗe duk ran juma'a ɗin in ta zo da wadata da sarari sai a yi ba wadata ba ka ɗora kanka ba domin wannan zai bayu zuwa ga wani lokaci kawai yi kake dan kawai ka ɗora kanka amma ba wai dan kai ka samu labada ba ka takura wani lokaci kuma a samu ma sakaci ya shigo ka yi wa allah alkawari kuma kana sakaci wani satin ya zo ba ka yi azumin ba kaga laifi kan laifi kenan an ce aufu bin nazari ko to kaga ana cewa ku cika bakance kuma kai ka zo ka saba to shi yasa ba a san bakancen da zai zamanto continuously yana maimaituwa in za ka yi wa Allah alwashi babu laifi amma kar ka yi almukarrar wa fil kharshi ba kharashi bane a cire wannan alif din wa fil kharshi ya zo a cikin littafin kharshi fi sharhi zalika a sharhin wannan magana ya'ani abinda ake nufi annan nazarar mukarrara makruhun bakance ko alwashi da yake maimaituwa wannan alwashin makaruhi ne yinsa misali ka nazari saumi kulli khamisin kamar mutum ya yi wa Allah alkawarin azumtar dirran alhamis au kulli naini ko kuma ya yi wa Allah alkawarin dirran litinin ya yi azumi li'annahu rubbama atabihi ala kaslin domin wani lokaci rana za ta iya zagayowa baya jin daɗin jikinsa yana jin kasala yana jin kaza yana kuma ya riga ya alkawari yayi ibadar ba nishaɗi ita kuma an fi so a yi ibada da karsashi ba a so ka yi ta kana ka ƙosa ana so a yi ta da karsashi ɗaya kenan au makafatar tafriɗi fi wa fa'ihi ko kuma ana jin tsoron kada ya zama yana sakaci wajen cika wannan bakancan wani satin wata rana ta zagayo mutum ya ƙi to shi sa aka ce wannan annazarul mukarrar ɗin bid'a ne wa fi sahihi muslim hadithi ya tabbata cikin sahihu muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an takhsis yawmil jumu'ati bi sawmin aw lailatiha bi qiyamin kaji ba imam muslim ya ruwaito hadithi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana keɓantar ranar juma'a da azumi mutum ya ce duk juma'a zai azumi au lailatiha bi qiyamin ko ya keɓanci duk daren juma'a ya ce qiyamul layli zai yayi alƙawarin duk daren juma'a zai qiyamul layli manzo Allah ya hana irin wannan alwashin ya hana wannan ka ce dirran juma'a za ka yi azumi ko diddaren juma'a za ka yi kiyamun laili an fahimta wannan hadithin imam muslim ya ruwaito shi a cikin kitabu siyam babu karaha babu karahatu siyami yaumil juma'a sai kawo wannan hadithin na ainihin wato abi huraira abi huraira shi ya ruwaito hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la takhtassu lailatal jumu'ati bi qiyamin min bainil layali ka zabi daren juma'a tsakanin darare ka ce daren juma'a zaka qiyamul layl wannan makaruhi ne manzo Allah ya hana wala taqussu yawmal jumu'ati bi siyamin min bainil min bainil ayyam haka ka dauka a cikin yini da ake da shi na sati kai ware yinin juma'a ka ce shi kadai zaka dinga azumtar sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana illa an yakuna fi sawmi ahadikum sai dai idan azumin da ɗayan ku ya saba ne misali mutum yana siyamu daud yana azumin annabi dauda ko yana azumin wata sau uku din nan sai ya faɗo ranar juma'a wannan ban da shi ومن ذلك في النظر أيضا المعلق yana daga cikin bakancan da yake na bid'a almu'allaqu bakancan da mutum ya rataya shi da wata bukata alwashin da mutum ya rataya shi da wata bukata za mu ji da iri ne wannan wa huwa bid'atun makaruhatun aw ja'izatun to wannan ita ma bid'a ce wadda take makaruhiya yin bakancan da aka dan fara shi ko aka rataya shi da wani wata bukata au ja'izatun ko kuma bid'a ce ja'iza wa fi mukhtasar khalil ya zo cikin mukhtasar na ai malam khalil wa fil mu'allaq taraddudun a cikin yin alwashin da aka rataya shi da wata bukata malamai sun yi sabani sun kai sun yi kai ko wato kai kawo wafil karshi nan ma gyara ba karashi ba ne wafil karshi fi sharhi zalik ya zo cikin al'ainin wato alkarshi a sharhin wannan magana ya ce wa amma an nazaru almu'allaku bi mahbubin amma ba kance ko alwashi ko alkawarin da mutum ya yi amma ya rataya shi bi mahbubin da wani abin kauna kamar misali ka in shafallahu maridi fa alayya sadaqatu kaza kaman yace idan Allah ya bawa mara lafiya na lafiya to nayi alƙawarin zan yi sadakar kaza la in shafallahu maridi yana da majinyaci a gida ko a asibiti sai yayi wa Allah alƙawari ce ya Allah idan ka warkar da wani ka bawa mara lafiya na majinyacin nan nawa lafiya ya Allah na yi alkawarin zan yi sadakar kaza au ko kuma in razaqanillahu kaza fa alayya almashi ila makka ko yace idan Allah ya azurta ni da kuɗi ko da gida ko da ɗa ko da mata ko da dukkan wani abu na arziki da Allah ke azurta bawa kace idan Allah ya azurta ni da kaza fa alayya almashi ila makka ni kuma nayi alkawarin zan je maka wannan alwashi ne wanda yake almu'allaq au gairi zalika min alqurab ko wani haka daga cikin abin da kusanci ne zuwa ga Allah ita wannan ibada da ka makala alwashinka da ita din ibada ce neman kusanci ne zuwa ga Allah amma sai karata ya shi da bakance wannan shi ma yana daga cikin bid'a a babin bakance fa huwa makruhun wannan alwashin shi ma makruhi ne imma li kaunihi atabihi ala sabilil mu'arada lil qurba ko dai abin da ya sa ya zama bid'a makaruhiya saboda ya zo da wannan bakancan ta fuskar almu'arada bujurowa lal qurbati ba wai kusanci zuwa ga Allah ya kalla ba shi ba zuwan sa makka ko yin sadaka dine ya dame shi ba bukatar sa ta biya kawai shine abin da ya dame shi wancan kawai wani makala shi aka yi kawai marata ibada ya ko raba ta yi amma ba ibadar ba ita ce makasudi ba bukatar sa da yake so Allah ya biya masa shi shine makasudi an fahimta la'in shafallahu maridi fa'alayya sadaqatu kaza idan fa'alayya sadaqatu kaza idan Allah ya warkar da mara lafiya na nayi alƙawarin zan yi sadaka kaza shi wannan sadakar da yace zai yi ba ita bace makasudi ba wai yayi ta dan ya nemi kusancin Allah ba kawai yayi ta ne dan shi Allah ya biya masa wata bukata tasa an fahimta to shi sa irin wannan alwashin suka ce ya zama ainihin wato na bid'a أو خوف توهم الجاهل منعه من حصول المقدر أو مباه taraddudun ko kuma suka ce an hana irin wannan alwashin saboda tsoron tawahumil jahil kada jahili wanda ba mai karatu ba yayi tsammani yayi zaton man'ahu min husulil muqaddar wannan alwashin da yayi zai hana shi faruwar abin da Allah ya kaddara masa an fahimta da haka misali ana ta ruwan sama shi kuma ya san gidansa dai gashi nan gashi nan yace ya Allah idan damunan nan ta wuce lafiya kalau gidana bai zube ba to ya Allah na yi alkawarin zan yi azumin saci daya kar ya dauka rashin wato wannan azumin da yawa Allah alkawari zai hana kaddarar Allah ta zube wa gidansa in Allah ya kaddara zube gidansa zai zube to kada kada misali sai wane irin wannan yace ya Allah Allah idan ka ba wa dan uwana lafiya na yi alkawarin zan yi sadaka sai kuma Allah ya karba ya ba dan uwansa lafiya sai ya sadaka sai ma wani shi ma wani ya zo ce ya Allah idan ka yaye mun haya na samu mahalli na na kaina ya Allah na yi alkawarin zan yi azumin wata guda a shi ma kawai sai Allah ta'ala ya kawo budi kawai sai gashi ya daina haya to kaga wani jahilin zai dauka kai irin wannan fa ashe kaddaran nan ma fa akwai maganinta to shi yasa dan kakka dauka cewa wannan zai hana abinda Allah ya kaddara ya faru wasu malaman sun ce saboda wannan aka ce annazarul mu'allaq bid'a ne Allah ya sa an fahimci wannan sun faɗi dalilai guda biyu dalili na farko suka ce saboda kar mutum ya zamanto babban manufarsa shi bukatarsa ta biya ba wai ibada da zai din ba na biyu kuma kada jahilai su ɗauka cewa wannan ainihin bakancan da ya yi yana hana faruwar wani abu da Allah ya ƙaddara au mubahun ko kuma ainihin wato mubahi ne taraddudun malamai sun yi kai kawo au mubahun ko kuma wasu suka ce irin wannan almu'allaq din mubahi da ya halata taraddudun malamai dai sun yi sabani game da shi an-nazarul mu'allaq an gane wa min zalika yana daga cikin bid'a har wa yau fi nazari wato a cikin bakance aidan نظر التبري وهو بدعة مكروهة an fahimta wato bakance na tabarri kubutar da kai ko kubuta shine tabarri nazarut tabarri wato bakance ko alwashin alwashi amma na kubuta wa huwa bid'atu makaruha shi ma bid'a ne bid'a ne wato irin wannan alwashin makaruhiya وفي الخرش ومن المكروه نظر التبري yana daga cikin abin da yake makaruhi wato yin alwashi irin na tabarri kubuta ka nazari itiki abdin saƙula wato ma'unatuhu likillati nab'ihi takhallusan minhu wa ib'adan lahu an fahimta ka nazari itiki raqabatin kamar misali itiki abdin kai kamar ya yi alwashi ko alkawarin yanta wani bawa saƙula mu'unatuhu wanda matsalolin wannan bawan sun yawa yau ba shi da lafiya gobe ya je ya kwaso rigima kaza ya rasa ya zama man alakakai saƙula mu'unatuhu wahalhalu da ɗawainiyar wannan bawan ta yawa sai ku ku ɗauka don allah ya yi wannan bakancan nan ku kawai dama neman kuɓuta neman rabuwa da wannan bawa yake shine nazuru tabarri an fahimta liƙillati naf'ihi saboda ƙarancin amfanin wannan bawan ba shi da wani amfani a wajensa sai matsaloli takhallusan minhu kawai yayi bakancan ne dan ya kubuta daga wannan bawan wa ib'adan lahu da kuma nisantar da kansa da wannan bawan to wannan shi ake kira da nazaru tabarri shi ma wannan bid'a ne an fahimta ko nazaru tabarri kenan ya ce ya Allah na yi alkawarin yan tabawa nawa ne nan kwa dama neman rabuwa yake da shi ya ɗauka wani nazaru ne mai lada don dama ga abin nan ko? eh nazaru tabarri kenan ko ya ce ya Allah na yi alkawari wannan bespan nawa zan ba kanina dama ya fara buhu biyu buhu biyu kasan bespa ya fara wannan buhu biyu buhu biyu to akwai matsala ana buga shi yana kin tashi don haka ya zama masa rigima kullum sai ya sa fararen kayansa sai fulogi ba da matsala sai an yi yara yara da sun gan shi dama kowa zai shige lungu an san turi sai ce ya allah na yi alkawarin yau ina komawa gida mashin ɗin nan zan ba ƙanina to wannan shine nazaru tabarri yanzu kaga ba dan Allah ya bada mashin din ba matsalolin mashin din ne kullun fulogi yau gobe kafureto jibi yayi faci kuma ka san mashin ka san Vespa da matsala in yayi faci ayi turi ya wuni a gareji gobe kuma in yazo sai ka ya fara a sa masa wata reza ya ta wani zaki ka ji kaman ya tayi lafiya lau sai ya gobe in zaka tashe shi ka san nayi Vespa ne yasa nake ga maka a ni na bai bani wahala ba ma amma dai na san in ka je gareji za ka yi ta ganin in ka ga mutum ya yi tagumi ya ɓata rai to za a ga mashin ɗin service fine a gareji to yawanci yanzu kaga sai aka kawo wannan ɗan zaruru gaɗin nan ɗan na roba roban nan sai zamanto da an ɗansu samu sauƙin abubuwa to wannan shine nazaru tabarri wa min zalika fi nazari aidan nazaru taharruj wa huwa bid'atun makruhatun in kana mimma yudiqu وإلا فهو بدعة محرمة إجماعا وفي الخرش ومن المكروه نظر التحرج كنظر شيء كثير يشق عليه wato ba kancan ɗora wa kai wahala ya Allah na yi alkawarin na yi alwashin zan ba wa makwabci na shinkafa kwano goma don haka tun kan je gida alkawarin ya yi ma nauyi don kai ma gaba ɗaya shinkafa ta kwano goma sha ɗaya ce da haka sai ka yi ce abin nan da haka wannan na haraji ne ɗora wa kanka wahala to ba a son yin nazaru na attaharrut ka ɗora wa kanka wahala da Allah ta'ala bai ɗora ma karka ji an zo an yi wa'azi akan sadaka da taimakawa miskinai da waye tausayi ya kama kanka je kai irin wannan kundubalar babu laifi in kana da iko ka yi gwargwadon iko amma ka je kai wanda zai zamanto akwai haraj kai kanka ka shiga kunci da takura to ba a san haka da haka yake cewa nazaru taharruj wato bakance ko alwashin wahala mutum ya ɗauko wa kansa ya ɗora wa kansa wata wahala ko wani nauyi ko ya ce duk lokacin da muka haɗu da kai zan baka dubu ɗaya da mun haɗu da kai dubu ɗaya zan baka na yi alkawari duk lokacin da muka to wata rana ko za ka dinga canza hanya kana hangowa za ku haɗu da iya sai ka yi miyara koma baya sai ka yi wa idan ƙila da kuma rji'u farji'u ko kuma yana tahowa yana ganin ka zai fahimci fuskar ka ba annuri kwata-kwata ba ka yi murna da wannan haɗuwar ba ka ka ɗora kanka wahala yanzu da ka bar ƙofa buɗe da kun haɗu ka ga da sarari wa daga ɗan wannan aya ɗan riƙe ran da kuka haɗu ka gaba sarari kuka gaisa to wane ya lafiya laushi kenan ka wuce abinka to sai ka zo ka ɗora kanka wahala ka ce duk lokacin da kuka haɗu dubu ɗaya ce akwai haraj ko babu akwai haraj to wannan nazarin taharruj kenan an fahimta ko kuma ka ce duk lokacin da abincin ka ya kare ka zo gida a baka an fahimta eh kamar wani da aka ce yi wa wani ya siyo abin nan wani dan balangunsa a takarda ya ajiye sai ga digga mutane sai ce bismillah kuma sai ga mutum uku sun taso sai ce kuma na naira hamsin ne ba naira hamsin da kaga ba ya so ku taba ma abin nan yana so ya gaya muku ku ba shi da yawa ba to kaga da ire-iren waɗannan abubuwan nazarar taharruj shi ma makaruhi ne bid'a ne wa huwa bid'atun makaruhatun in kana mimma yudiku in ya kasance ma abun daga wanda zaka iya ne misali da kace duk in kun hadu zaka bashi dubu ɗaya ka fi karfin dubu ɗaya to amma akwai wahala ba Allah bane yace ga wani wani wanda duk lokacin da kun hadu da shi ka bashi naira dubu kai da ka dora wa kanka ko kana da iko fa kullun in kun hadin ka fi karfin dubun zaka bashi to an hana bid'a ne saboda akwai haraci wataran zai zo ya samu kai ma kana da wasu bukatun zai same ka wataran ba daidai ba za ka ji dai kawai wani kai kanka ka ɗauki wani dalar da goron dutse ka ɗora kanka to wannan nazarin taharruci shi ma bid'a ne wa illa in ko mutum kundun bala ne da kuna bakin wake ba ma zai iya dauka ba yayi wannan bakancan fa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wato bid'a ce a bar haramtawa wannan bid'a ce muharrama kaga ɗayan biyu in mutum yana da iko akan abin da ya nazarin to wannan bid'a ce makaruhiya in kuma ba shi da iko yayi azarbabi irin wannan to shi kuma ya zama bid'a ce muharrama wa fil karshi wa min al makaruhi yana daga cikin makaruhi nadhuru taharruj wato na wato bakance ko alwashi na at taharruj kuntata da shiga damuwa da nauyi ka nadhuru shay'in kathirin yashqu alai kaman mutun yayi bakancan wani abu mai yawa da ya san in zai fitar da shi sai ya wahala akwai wahala ko da yana da kuɗi sai yayi bakance na alwashin zai bada wani kuɗi kuma kuɗin mai yawa ne wanda in ya tashi fitar da shi zai dinga can bakar wahala kafin ya yaki zuciya da shaɗan ya bayar wa amma ma la yuqiquhu fa haramun amma mutum yayi alwashin abinda ba ba shi da iko to wannan haramun ne intaha bayanu ma ahdathahu an-nasu fi babi al-ayman wan nuzur malai ce anan ne bayani ya cike na abinda mutane suka kirkiro a babin rantsuwa da bakance ala sabili tanbihil uqala la ala sabilil ihsa mala ya ce duk ya yi haka ne saboda faɗakar da masu hankali ba ya yi ba ne don ainihin wato ƙirga laifuka da kurakuran mutane muna da lokaci? mun yi minci nawa yanzu waye ya kula ƙarfe nawa muka fara? adam ya wuce? to insha Allah an ce lokacin yayi sai mu tsaya anan insha Allah sai mu tashi sabon babi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya fi mana alaikum salam na'am rantsuwa da qur'ani sun ce ya halatta saboda qur'ani sufar Allah ne zaka iya cewa na rantsa da qur'ani wannan yayi ko na rantsa da izu 60 ka san wani ko izu 10 ma ka rantsa yayi kai ko izu 1 ne ba wai sai 60 ba ko aya guda ɗaya ka rantsa da ita yayi eh All right.